ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala salati da tsira da aminci sai yawaita ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ci gaba da tafsirin ma'anonin alqur'ani mai girma a wannan masallaci na Salman al-Farisi a wannan unguwa ta da bandage a wannan gari na Damagaram Jamhuriyar Niger idan ba a manta ba a wancan sati a wannan sura suratul rum من سيفعل الله سبحانه وتعالى وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون آية شاشدة زام تاشي آية شابكي فإن الله سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحج من الميت ويخرج الميت من الحج ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون فسبحان الله تركيا تبتغى الله حين تمسون آيين دكوكا مريتا وحين تصبحون da lokacin da kuka wayi gari walahul hamdu yabo da godiya sun tabbata nashi ne fis samawati a cikin sammai wal ardi da kasai wa ashiyan da lokacin yamma wa hina tudhirun da lokacin da kuka samu kanku a lokacin azaba domin Allah shine wanda yukhrijul ayya yake fitar da rayayye minal mayyiti daga matacce kamar yadda Allah subhanahu wataala ya fitar da mutum daga dugon maniyi haka kuma ya fitar da tsuntsurayayye ne daga kwai sannan kuma wa yukhrijul mayyita min al-hayy shike fitar da matacce daga rayayye shine ainihin dugon maniyan shine ainihin kwan daga kaza wa yuhyil arda kuma shike rayar da ƙasa ba'da mautiha bayan kekashewarta bayan bushewarta to Allah ce yanda kuka cewa Allah shike fitar da rayayye daga matacce ya fitar da matacce daga rayayye haka kuma ya rayar da ƙasa bayan bushe wanta to wa kadhalika tukhrajuna kamar haka kuma za a tayar da ku kamar haka za a fitar da ku daga ƙasa wannan ba wani abu ne da zai ba Allah subhanahu wataala aiki ko kuma zai gagara Allah subhanahu wataala fadan Allah fa subhanallah yau yau malaman tafsir ke cewa fa subhanallah abi ma'ana sabbihullah ma'ana ku tsarkake Allah wannan iya nuni akan cewa ai sallu salawatul khams ku yi sallah salloli na lokaci guda biyar domin a wannan aya an ambaci sallah ta bangaren abin da shahi asbahi fa subhanallahi hina tumsuna tsarki ya tabbata ga Allah hina tumsuna suka ce wannan akwai sallar magariba akwai sallar isha'i wa hina tusbihun kuma a lokacin da kuka wayi gari ku tsarkake Allah ma'ana ku yi sallah shine sallar asbahi Allah ce wala hamdu yabo da godiya sun tabbata ga Allah fi samawati a cikin sama wal ardi da kasai wa ashiyan da lokacin yamma wa hina tudhiruna kuma da lokacin da kuke ainihin samun kanku a lokacin azhar to wa ashiyan an sake maimaita sanar asar sannan kuma wa hina tudhiruna kuma aka ambaci lokacin azhar to da wannan malamin cewa waɗannan sun isa bayani akan ainihin bangaren lokacin yana sallah sai Allah ce
ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين wa min ayatihi iya daga cikin manya-manyan ayoyi alamomi da suke nuni akan girma na Allah subhanahu wata'ala an khalaqakum Allah ya halice ku min turabin daga turbaya daga ƙasa daga yumbun laka thumma sannan idza antum sai ga ku basharun a matsayin mutane tantashiruna kuna yayyaduwa a ban ƙasa wanda asalin dan adam ka sani cewa kai ƙasa ne shi yasa dama kuma ƙarshen ta minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga ita aka halicci dan adam zuwa gare ta za a mayar da dan adam sannan kuma a lokacin da Allah ya buƙaci wannan halitta ta dan adam to daga ƙasan Allah zai tayar da shi shine thumma idza antum basharun sai ga ku a matsayin mutane tantashiruna kuna yayyaduwa a ban ƙasa wa min ayatihi iya daga cikin ayoyi manya-manya da Allah ke ƙwanƙwasa zukatan masu imani da su shine an khalaqa lakum Allah ya halitta muku ku maza min anfusikum daga jinsinku ba daga jinsinku azwajan sune mataye domin asalin halittar mace ta farko an halicce ta ne daga wani bangare na annabi Adam alaihi salam shine farkon halitta da Allah ya abin kasa shine min anfusikum daga ainihin jinsinku azwajan mataye sai Allah ya ce saboda me li taskunu ilaiha saboda ku samu nutsuwa zuwa ga ita wannan matar wannan iya nuni akan mahimmanci da fadla da alkhairi na aure saboda shi aure yana sa nutsuwa yana sa hutu yana sa albarka yana sa kawo alkhairi da albarka a cikin gida shine Allah ce li taskunu ilaiha saboda ku samu nutsuwa zuwa ga ita matar wa ja'ala bainakum Allah kuma ya sanya tsakankaninku mawaddatan kaunatacceniya tsakankaninku wa rahmatan da kuma tausayi wanda idan ka tashi aure zaka auro so tari wanda babu wata alaka ta danganta ta uwa ko ta uba kawai alaka ita ce ta kasancewa ku ƴaƴan banu adam ne amma Allah zai sa ku zamanto masu ƙaunar junanku masu son junanku kamar da can tare aka halice ku sai ga yaran in sun taso sai sai ganin cewa mahaifansu kamar kai ka ce ma a can dama sun san junansu alhali daga baya su daga musu kai aure wannan Allah ce aya ce anan da take nuna girman Allah subhanahu wataala shine wa ja'ala Allah ya sanya bainakum tsakankaninku mawaddatan kaunar juna wa rahmatan da tausayin juna Allah ce inna fi zalika cikin yin haka kula ayatin akwai ayoyi manya manya amma li qaumin yatafakkarun ga mutanen da suke tintini suke sanin girman Allah subhanahu wataala wa min ayatihi haka kuma iya daga cikin manya-manyan ayoyi na Allah da suke nuna girmansa khalqus samawati wal ardi halittar sammai bakwai da ƙasai bakwai wannan ya isa girma duk a yayin da ka diba ka ga sama to ka san wanda ya halicce ta girmansa ya girmama idan ka diba halittar ƙasa to ka san wanda ya wannan halittar girmansa ya girmama kai Allah ce ga wani abu doriya ma waqtilafu alsinatikum da sassafawar harsunanku yaran da kuke yi shi ma akwai wata babbar aya a cikin irin haka a cikin wanda ya haka wa alwani kuma da kuma sassafawar fatunku wani baki ne wani fari ne wani wankantar wada ne wani zaga yayi jajjawar wani zaga yayi alamun masara masara duka wannan Allah ce iya daga cikin ayoyi da Allah ya ajiye wa dan adam domin ya dauki izina a kansa Allah ce inna fi zalika cikin yin haka la ayatin akwai ayoyi lil alimin ga masana shi yasa hadisi ya tabbata iyana a cikin sahih abi daud manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace Allah subhanahu wa ta'ala yayin da zai halicci annabi adam alaihi salam ya ginki ƙasa ta ɓangarori da sasanni daban-daban sai ya gwamaya su sai ya halicci annabi adam alaihi salam to wannan yasa a cikin a cikin ƴaƴansa za ga wani fari ne wani yayi jijja wani yayi masara masara wani yayi baki wani yayi baki baki wani yayi baki irin to duka wannan nau'ikan ainihin ƙasa da Allah ya jinka ne ya halicci annabi Adam alaihi salam kuma wannan ƙasar da aka jinka saboda caccanzawar kalaluwanta to wata ƙasar tana nan a shirye akan ta fitar da tsirrai ta amfani da mutane da rike ruwa wata kasar haƙo ce wata kasar idan ma ruwa ya sauka ba wani tsirran da zai fito a cikinta to haka mutane suke wani mutum ka gan shi mai albarka wani mutum ka gan shi mai alkhairi wani mutum ka gan shi matsiyaci mara albarka wani mutum ka gan shi mai mummunan hali irin yadda ƙasa ake samun ta mai mummunan halin wani mutum kaga babu komai in banda mugun hali a tata shi to yadda kaga caccanzawar ƙasa wata ƙasar ƙasar gishiri ce duk irin yadda za a saukar da ruwan sama to ba yadda za a yi tsirrai ya fito a gurin wani gurin ƙasar kanwa ce duk irin yadda za a saukar da ruwa ruwa tsirrai haka Allah ya yi mutane shine waqtilafu alsinatikum da sassabawar harsunan ku wa alwanikum da kuma fatunku Allah ce inna fi zalika cikin yin haka la ayatin akwai ayoyi lil alamin amma Allah ya ce ga masu ilimi ga masana sai Allah ce ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم wa min ayatihi haka nan dai duka iya daga cikin manya-manyan ayoyi da Allah ya ajiye wa ɗan adam da zai ɗauki izina da su Allah ya ce manamukum bil laili shine baccin ku da kuke yi a cikin dare wannan hari da kuma yinin ku da kuke samun kanku a kai a nan gurin Allah subhanahu wata'ala ya ambaci manamukum bil laili wan nahari shine baccin ku da kuke yi a sa'o'in dare wan nahari da kuma yini saboda a yinin ma akwai me akwai kailula wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su tari iyayen irin wannan bacci sai dai idan ya zamanto akwai wata darura ko wani uzuri mai karfi saboda wannan kailulan tana sa mutum karsashi a yininsa don ya tinkari kuma abin da ke marecensa to Allah ce wa min ayatihi iya daga cikin ayoyi manya manya manamukum baccinku bil laili asa'o'in dare wannan hari da yini wabtigha'ukum da kuma neman ku a lokacin yamma min fadlihi na daga ainihin fadlarsa shine kasuwanci da Allah to Allah ce inna fi zalika lalle cikin yin haka la ayatin akwai ayoyi da qaumi yasma'un ga mutanen da suke ji ji wanda yake da amfani da wanda suke sauraro sauraro mai amfani wa min ayatihi haka iya daga cikin ayoyi manya manya da Allah ya ajiye wa ɗan adam abin ƙasa yurikumul barqa Allah yana nuna muku walqiya khawfan domin tsoratarwa ga wanda suke matafiya da wanda suke zaune a gida daga walqiya ta walqa to wannan tana nuna muku girman Allah ne domin duk mai imani sai ce to gari ba ga wannan walƙiya ba azaba Allah ya nufata da ita ba rahama zai saukar to ina a ce Allah ya nufaci azaba da wannan duniyar sai ka gane girman Allah wasu gari ba gani duk irin girman mutum a yayin da aradu ta faɗo gab da shi din girmansa wala sai ya zabara kuma duk malintarsa din imaninsa saboda me yasa abin ya fi ƙarfinka kuma tsoro gaskiya ne to Allah yana yin haka ne dan ya tsorata da kai cewa akwai wani mahalicci mai iko akan ka wa tama'an kuma kuna kwaɗayi a hannu guda ɗaya akan kuna tunanin cewa wannan walƙiya alaman saukanta to ruwan sama zai biyo baya Allah ce wa yunazzilu Allah yana saukowa yana sassaukowa minas sama'i daga sama ma'an ruwa fayuhi sai ya rayar bihi sanadiyar saukar wannan ruwa al'arda ƙasa ba'da mautiha bayan bushewata bayan ƙeƙashewanta Allah ce inna fi zalika lalle cikin yin haka kula ayatin akwai ayoyi manya manya li qaumi yaqilun ga mutanen da suke da hankali kariba ko ubangiji yake buga ma dan adam misali wannan yake nuna cewa ashe dan adam ana so ya ringa yin mi tunani akan girman Allah ka ringa tunani akan kanka wa fi anfusikum afala tubsirun wai kai kanka ma ba za ka diba aya ne Allah ya aje ka akai kwanci tashinka na yau da kullum ya ishe ka aya akan sanin girman Allah shi sa dan adam idan ka ga yana bukatuwa game da masa wa'azi a sanar da shi girman Allah to fitrarsa ce la'iyayya ta kauce masa amma dan adam wallahi baya bukatar sai an masa wa'azi an tunatar da shi game da sanin girman Allah kai kanka idan ka tsaya kai la'akari da tunani a karan kanka wallahi ka san lalle akwai wani mahalicci gwani kwararre masani wanda kuma iliminsa baya da iyaka akan sanin gudanar da halitta sai Allah sun tare cewa wa min ayatihi haka dan kuma iya daga cikin manya-manyan ayoyi na Allah a ban kasa an taquma samau sama tana tsaye wal ardu da ƙasa bi amri da umarninsa wannan samar da ta tsaya ba tare da gimshidi ba ba tare da wani wani abin da ya tangale ta ba to Allah ne ce ki tsaya ƙasa da Allah ya ce ki tsaya a haka to tsayawan umarnin Allah ne da Allah ya ga dama sai ce ta tsatsage babu wata halitta da za ta rayu a wannan ban ƙasa. To duka waɗannan halittun suna tsaye ne bi amrihi da umarnin Allah. Thumma idza da'akum sannan kuma a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya kira ku da'awatan kira min al-ardi da ƙasa bayan kun mutu bayan an binne ku to idza antum takhrujuna sai ga kuna mutuwa da kabari. za ku je zuwa ga hisabi za ku je zuwa ga binciken al'amura ayyukan da ku aikata Allah ce wa lahu mallaka sani shi kadai bai yi tarayya da kowa ba man fi samawati dukkan halittun sammai wal ardi da halittun kasai Allah ce kullun lahu qarituna dukkan su ga Allah ne kadai suke risinawa dukkan su ga Allah ne suke kankan da kai dukkan su ga Allah ne kai suke mika wuya Allah ce wa huwa allazi shine wanda yabda'ul khalqa wanda yake farar da halitta thumma yu'iduhu kuma bayan kaucewanta shi yake da lasisin mayar da ita Allah ce kuma mayar da ita wa huwa ahwanu alayhi abu ne mafi sauki a gare shi kai mamaki dan adam da yake musunta Allah zai tayar da shi bayan ya mutu yanzu a duniya ta yarda cewa ba bature a kullum ƙara ci gaba ne yake yi a kan ƙirƙira da za a ɗauko ka salula da aka buga ta ko aka ƙera ta na shekara goma ko sai ka ga wani abu na ƙauyenci a kan salurorin da suke hannunka a yanzu saboda kullum yana ƙerawa yana ƙara samun ilimi a kan abin da yake ƙerawa sai ce da an sa abu kaza yanzu ba a buƙatar shi a hudda a sa abu kaza to ubangijin da ya halitta wanda shi ne ya halicci komai amma ka ringa musunta masa cewa wai ya maido ka yadda kake wai abu ne wanda zai gagare sai kasan cewa babu hankali a cikin irin wannan duk irin waɗannan ababen ya kamata ɗan adam ya ringa la'akari da ɗaukar izina kuma ka ɗauka tun da Allah ya halittu a duniya bai daina halitta ba har yanzu halitta yake yi yau ƴaƴa nawa aka haifa a yau a duniya ba wanda ya sa arzikin sun bada Allah ko ba za a gushe ba ana haihuwar har zuwa lokacin da Allah subhanahu wataala ya hukunta al'amarinsa to wannan bai isa ba ka iya yarda cewa mai halittar nan gwani ne kwararre akan halittarsa balle kuma shi nasa daban ne ba wai dan yayi halitta bane ya amsa suna al-khaliq ba dama can ma kafin yayi halitta al-khaliq sunansa ba wai dan ya suranta halitta ta hoto da kyakkyawan halitta ba ya amsa suna al-musawwir dama al-musawwir ne duka wannan iya nuna mana akan girma na Allah subhanahu wataala shine wa huwa allazi shine wanda yabda'u ya fari ya kirkiri al-khalqa halitta thumma yu'iduhu sannan kuma zai redo da ita wa huwa ahwanu alayhi kuma abu ne mafi sauki abun Allah walawul matharul a'la shike da sifofi madaukaka fi samawati a cikin sama wal ardi da ƙasa wa huwa al azizul hakim lalle Allah mabuwayi ne mai hikima sai Allah ce daraba lakum mathalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين daraba lakum mathala Allah ya buga muku misali babba ya ku ƴan adam Allah ce min anfusikum kuma misalin daga kawunan ku Allah ya buga shi hallakum wai shin ya kasance a gare ku mimma malakat aymanukum daga cikin abin da hannayenku suka mallaka na daga bayi ku yangu wanda suke masu muku hidima min shuraka'i min shuraka'a akwai masu tarayya da ku fi ma razaqnakum cikin abin da muka arzuta ku ma'ana kana da bawa wannan bawan da yake karkashin ka wanda in kwantawa zai shiga bashi izini baya da lasisin bulaguro sai dai ya bulaguro ta da kai ko kai ka aike shi baya da lasisin ya huta daga cikin gida sai da izinin ka baya da lasisin yayi tasarrufi akan dukiyarka sai idan ka bashi izini to Allah ce wai game da ku bayin naku wai akwai bayin da kuke tarayya da su akan komai su iya kwantawa da matayenku su sa kayan tufafinku su su yi amfani da dukkan wasu ababe naku na rayuwa Allah yake buga misali hallakum shi ya kasance a gare ku mimma malakat aymanukum game da abin da hannayenku suka mallaka min shuraka'a na daga ainihin ababen da kuka yi tarayya fi ma razaqnakum cikin abin da muka ainihin arzuta ku fa antum fihi wannan abin a cikin sa sawa'un kuka zamance kuka zamanto daidai da daidai akan wannan abu takhafuna kuna jin tsoron su ka khifatikum anfusakum kamar yadda kuke jin tsoro a tsakankanin ku a matsayin ku na ayaye wani iya jin tsoro ɗaya ya hau ɗaya akan bangaren dukiya to yadda kuke tsoron ainihin junan ku a matsayin ku na ayaye to haka kuke jin tsoron bawon ku ya hau kan zuciyan ku inda Allah to Allah ce kazalika gabar haka ne nufassirul ayati muke rabe ayoyi daki daki amma da kaumin yaqilun ga mutanen da suke hankalta abinda Allah yake nufi a wannan aya shine kai a matsayinka na mai gida bawanka baya da izini ya yi tasarrufi akan dukiyanka to ina ga ubangijin da ya halitta ka ce ga wani abu nan a ban ƙasa shi ma iya da ta cewa akai kaga wannan hankali ba zai ɗauka ba to wannan kuma ta'ala Allahu an zalika Allah ya ɗaukaka akan haka wannan Allah yana buga misali ne akan wanda in sun tashi kira kira a cikin halin kunci sai su kira wani Allah in sun shiga cikin halin damuwa sai su kiraye wani Allah alhali waɗannan da kuke kira ba Allah ba musu mallafi komai a ban ƙasa ba musu mallafi komai a sammai ba ba su da tasarrufi a cikin kai komo na halittun Allah to me yasa kuke wa Allah subhanahu wata'ala shirka ko babu wanda ya kai Allah kishi kai ko kai yanzu a duniya a ce ka yi sabuwar amarya ka yi aure kawai kafin ka je sai ka tarar da wani mutum akan gadonka a zaune sai da ka zo sai ka ce ai ni ma ai abokin ka ne ai ni ma tare za mu da kai wani amarya ai kaga sai inda karfin ka ya kare to wa a matsayin ka na mutum ne fa sai inda karfin ka ya kare to duk mai shirka ga Allah Allah subhanahu wataala yana ɗaukar haƙƙin Allah ne yana ba wani sa yana gama Allah subhanahu wataala da wani sa ne to ka riba kaga girman wannan abun kai kanka zuciyanka ba ta nutsu ba kuma sai inda karfin ka ya kare akan wani al'amari kuma kai iyewa a shekara goma ba za ka mance wani matsala ba wannan mafi karanci ne ba wani ma sai ya ce ya Allah ya karɓi rayuwar shi kullum iya cewa kai ni na ga bala'i ba aure da dai kaza ga abin da ya faru to ina ga ubangijin da ya sammai bakwai da ƙasai bakwai haƙƙinsa ka ɗauka ka ba wani ƙaskantacce wanda bai kai komai ba a ainihin girman Allah wannan zalunci ne ƙarara da ɗan adam zai yi abin ƙasa Allah ce ka zalika kamar haka ne nufassilu al-ayati muke rabe ayoyi daki daki da qaumi ya'qilun ga mutanen da suke hankarta Allah ce bal bari dai ittaba allazina zalamu ahwa'ahum wanda suka zalunci kawunan su ringa bibiyan soye-soyen zukatan su ne da ghairi ilmin ba tare da sani ba ko ilimi to Allah ce faman yahdi man adalla Allah wa ya isa ya shiryar da wanda Allah ya fadar da shi akwai babu shi sa duk irin yanda zaka yi da mutum idan Allah ya fadar da shi wallahi sai ka sa ido kaga mutum gashi nan a wannan ma iya da wani alaka da ilimi shi sa yawa a kullum abin da muke ƙara faɗa wa ɗan'uwa mi'yari da ake auna cewa wane ana iya koyi da shi wane zai iya zamantowa kuduwa shi ne ana dibawa wane akan me yake yana kan hanyar alkur'ani da sunan manzan Allah ko kuma a'a akwai manyan malamai wanda Allah ya ba su hadda alkur'ani da fahimta alkur'ani da sanin hadisan manzon Allah amma Allah ya hana su shirya sai ga babban malami wannan ilimi nashi na alkur'ani da fahimtar ilimi na alkur'ani da fahimtar ilimi na hadisin manzon Allah amma bai hana shi idan ya shiga halin kunci ko damuwa kaga wannan malamin ya je gindin kabarin wani shehunsa iya roƙonsa albarka da alkhairi ko kuma yana roƙonsa ya tunkuɗe masa wani bala'i ilimi ya yi amfani ko bai yi amfani ba bai yaba amfani to shi sa irin wannan kuma awamun nas gama garin mutane a cikin al'ummar da shi suke ainihin lissafi yanzu idan ka lokaci kaza haramun ne kaza bid'a ne kaza bai halitta ba sai a ce ka kai malam wane ilimi to malam wane ma ya yarda da abu kaza kuma ya ce a yi to shi sa ma yake zamantowa babban bala'i a cikin al'umma wallahi malami ya bar hanya ta annabi Muhammad saboda bacewarsa ba shi kaɗai yake bacewa ba dubban jama'a jahilan da suke makawan bunsa to sai sun bi shi akan wannan bata kuma irin wannan shi ne ke faruwa a cikin al'umma mu a kullum sai a ce a nan garin wa yafi kowa ilimi wa yafi kowa iya kaza sai a ce wani ne sai a ce to duk abin da ya faɗa shi ne daidaito a nan ka faɗi warwas abinda ake dibawa wannan malamin yana kan hanyar manzan Allah yana kan sunnar manzan Allah yana kan shirye da Allah ya aiko da manzanni a kai to a nan ne ake bin mutum amma matukar malami ya kaucewa hanyar annabi Muhammad to babu zancen a yi masa biyayya a irin waɗannan abubuwa. shi yasa kuga irin wannan yana faruwa ne da yawa yawa ba a cikin al'umma sai a ce ai bai kai malam wani ilimi ba ya za a yi ya tada fatawar wani shi yasa malami idan ya lalace to al'umma ta lalace shi yasa wani cewa fasadun kabirun alimun mutahaddiqun wa akbaru min mujahid jahilun mutanassiq babbar banna a ban kasa kaga malami yana saba wa Allah yana keta alfarma ta addinin Allah me biya masa sai jahilin da yake kankamo da addini yake tsora mutane akan jahilci shi kuma ya riga cewa ayi abu kaza ayi abu kaza alhali babu shirye manzon Allah akai to shine Allah yake ba mu labarin cewa faman yahdi man adalla Allah wa ya isa ya shirye da wanda Allah ya bada da shi wa ma lahum min nasir ba su da mataimaki inji Allah sai Allah shi fa aqim wajhaka lid-din hanifan fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqi Allah dhalika ad-din al-qayyim walakin akthara an-nas la ya'lamun منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, fa'aƙin ka meƙar ka tsayar da waje haka fuskarka liddini halifa ga addinin nan wanda ya zamanto makarkaci gaba da dukkan ainihin hanyoyi na ɓata yana mai kuwa zuwa ga hanya ta addinin Allah. shi ne liddini halifa ga addinin nan wanda ya zamanto mai kyakke shi ne addinin annabi ibrahim allah ce fitrat allah lalle halitta ta allah allati fatara nasa alaiha wanda allah ya kagi mutane akai shine musulunci la tabdila li khalqillah babu masanyawa game da halitta ta allah subhanahu wataala zalika dinul qayyim wannan shine addini mai kyakke walakin akthar an-nas la ya'lamun sai dai yawa yawan mutane ba san haka ba wannan shike sa mu san hadisi na Abi Huraira radiyallahu an wanda manzo Allah cewa kullu mauludin yuladu ala al-fitra dukkan wani da da ake haifuwansa to ana haifuwansa ne a bisa kyakkyawar halitta a bisa kyakkyawar ɗabi'a a bisa hanya ta addinin Allah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi ya rage uwayensa su nasaranta da shi kuma kirista aw yuhawwidanihi ko kuma su maida shi addinin yahudu sai manzara cewa kama tuntijul bahimatu bahimatan jama'a hal tahisuna min jada'a kamar yadda kaga cewa dabba ana haihuwarta da cikakkiyar halitta shin kuna ganin wani tsagewar hanci ko kunne ko kare tsawa a yayin da aka haifi dabba babu sai dai a gidan duniya ta game da wannan kwarjewar ko karyewar kashi ko kaza da kaza a duniya yake faruwa to yadda kaga Allah yana halittar dabbobi su hudu lafiya a cikin gwagwarmaya ta yau da kullum kake ganin wannan ta yi ido ɗaya wannan ta makauce wannan kawanta ya karye wannan ta kawanta ta karye to haka rikicin duniya yake idan yaro ya shigo gidan duniya da uwayen suke canza masa addini wani ma har ma a musuluncin uwayen sai su ɗabi'ance shi da mummunar ɗabi'a akwai ɗan da za ka gani tun da Allah ya shi ubansa bai taɓa kama hannunsa ya kai shi makaranta ba akwai yaron da ubansa shi ke kama hannun shi kai shi guraren saban Allah akwai mahaifin da shi ke so wa ‘ya'yansa mata kayayyaki da ake sawa su matse jiki a hoto kamar tsirara aiki. Dukaga a nan gudun wannan mahaifi shi ne ya rikitar da wannan yaro, wannan mahaifi shi ne ya ruguza tarbiyyar wannan yaro, shi sa shi yaro ƙwaƙwalwarsa ƙaƙal take shigowarsa duniya wala yana shirye hanyar Allah hanyar manzan Allah. shi yasa tun yaro iya karami ake bashi tarbiyya kuma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni duk a yayin da za a yi aure to a kula a janibi guda biyu janibin uwa da janibin uba shi yasa manzon ce idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa ankihuhu idan ya zo neman auren yakku wanda kuka yarda da halayensa da addininsa da ɗabi'o'insa da ku aura masa wani sai ya iya cewa me yasa ba a ce mace ba saboda asali namiji shine tsayayye a cikin gida akwai mata yanda tun a yayin neman aure shi mai neman auren ya canza su ya maida su akan sunnan manzon Allah haka bai faru ko bai na faru to wannan ba ta shigo gida ba kafin ta shigo gida ba an canza mata aqida saboda tana so ku shi sa idan ta shigo gida babu wahala ainihin canza mata hanya to kaga za ta ki hanyar ma'aifanta idan suna bauɗaɗɗiyar hanya ta yarda ta ba hanyar mijinta saboda shi namiji shi ne mai shi ne tsayayye a cikin gida ku da a yayin da ya zamanto mijin da zai zamanto shi ne tsayayye a cikin gida ya zamanto a kiransa bauɗaɗɗa ce da wallahi ita ma wannan yariya din tauhidinta din imaninta din haddata ta alƙur'ani idan aka samu shekaru idan an zo babu wannan abu ba shi bane ake a islamiyya yanzu ba kaji an ce wannan malama shi hada fasali daga an samu ɗan shekaru ta gamu da wani bigi bagiro wani idamu sai ka ga gabaki ɗaya karatun ya fi iska malam babu komai malam ta zama wata ƙwarya-ƙwarya ba ma gujiya malam saboda me yasa ya canza mata addini shi yasa wallahi duk a yayin da zaka aurawa wani bawan Allah yanka ko yayarka ko wata ƴar uwarka wallahi ka diba addinin sa manzo Allah ba zai ce ba idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa ankihuhu kai amanin cewa al'amarin abin wasa ne to irin waɗannan ababen suna da muhimmanci ƴan uwa musulmi game da abin da ya shafi aure saboda waɗannan uwaye to su ne madubin wannan yaro kuma wannan kisa yaro ya taso ya zama mai albarka wannan kisa yaro ya taso ya zamanto mahaddacin alkur'ani wannan kisa yaro ya zaɓi hanyar mahaifansa amma duk a yayin da ya zamanto uba zai sha sigari ya yadda wallahi dan zai ce to wannan abun abu ne mai kyau shi ma doka zai yi zuka duk a yayin da zaka zo kana wasu ababe na saban Allah kai tsaye wannan yaron cewa yake a kwakwalwarsa wannan abun daidai ne ba bai ke shi sa za ka shi ma yaro ya taso akan wannan mummunar hanya har ma ba haushi idan an ci ai idan yaron ya yi wani mummunan al'amari sai a ce ka wannan yaro kuma wani yaro ne wannan sai a ce dan wane ce a ce a ai ba matsala sai a ce ai barewa ba ta gudu dan ce yana da a ce ya aika imana saboda tabi'a ana ainihin dokar ba kai bane ko mugun halin da kake yi da dan da ke doka shi sa kaga ya kamata mutum ya zama mutumin kirki a rayuwarsa sai ‘ya'yanka su zama to masu kirki. Ku shi ne a nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasu cewa kowane yaro ana aibuwansa ne yana shirye wallahi ya ba Allah. Yana shirye ya ba sunnar manzan Allah amma ya rage uwayen su a wata hanya suke. Shi ne la tabdila li khalqillah babu masanyawa game da halitta ta Allah. Zalika dinul qayyim wannan shine addini mai kake inji Allah walakinna akthar nasi sai dai yawa yawan mutane la ya'lamun sani inji Allah Allah ce munibina kuna masu ainihin mika al'amarin ku da raga muku gabaki ɗaya idan zuwa ga Allah wattaqu kuma ku tsoraci Allah subhanahu wataala wa aqimus salata ku tsira sallah wa la takunu minal mushrikin kada da ai ku zamanto daga cikin masu shirka ga Allah Allah ce minal ladina farraqu dinahum daga cikin waɗanda suka rarraba addinin su suka karkasu suka yi kungiya kungiya ɗariku daban-daban wa kanu shi'an suka zamanto jama'a jama'a tawaga tawaga shine sun rabu a cikin addinin Allah Allah ce kuma a irin haka kullu hizbin kowace tawaga to farihuna suna alfahari bima ladaihim game da abin da ke hannunsu kako zama irin wannan asali yan uwa ba a so a ce wannan kungiya kaza ce wannan kungiya kaza ce wannan dariƙa kaza ce musulmai a asali so ake su zamanto jama'a guda ɗaya al'umma guda ɗaya wannan ke sa su samu ƙarfi da ƙarfi na Allah subhanahu wataala wannan ke sa idan sun yi magana duk duniya an san cewa waɗannan bayan Allah masu haɗin kai ne amma Allah bai so jama'a su rarrabu ba wannan ya ja jama'arsa wancan ya ja tawagarsa kuma duka an yi imani da Allah kuma an yi imani da manzon Allah wannan shi ke kawo wa musulunci cikas game da samun izza da buwaya a duniya a yau kuma ‘yan uwa musulmi babu abin da zai haɗa kan mutane yau a duniya in banda alkur'an da suna mazan Allah duk wani mutum duk wani musulmi ya bar fahimtarsa ya bar shehunsa ya bar malaminsa ya bar waliyinsa ya kama manzan Allah kuma ‘yan uwa abin mamaki ba duka musulmai na gari duk wani mai neman gaskiya ba ya yarda cewa wannan alkur'ani alkur'anin nan cikakke ne babu wani abu na ƙari ko na rage a cikinsa kuma wannan magana ce Allah ya ce bilisanin arabiyyin mubin da yaren larabci ne a hili wanda baya buƙatar wani ƙarin bayani kuma larabcin da 'yan uwa musulmi Allah ya sanya mutanen da suka zamanto kwararru ne akan saninsa kuma Allah subhanahu wataala saboda kiyaye alkur'anin sa sai ya zama to kuma maganganun manzan Allah su ma sahabbai sun kiyaye mana suna nan a tattare a cikin ingantattun hadisai da littafai da malamai suka bidare suka burana suka tattara mana to shikenan sai mu ce mu gatse duk wata igiya da ta ta yanke mu mu koma zuwa ga maganganu na manzan Allah mu koma zuwa ga maganar Allah kadai wallahi idan mun yi haka za a bauta wa Allah bauta cikakkiya amma duk a yayin da za a zo a ce ni na tsaya shehu na wane ne ni na tsaya malami na wane ne ba na ɗauki fahimtar wane ba to duka dai ga baki ɗaya kowanne idan ka zo sai ce shi annabinsa annabi Muhammad ne to sai a ce to shikenan tunda annabin ka annabi Muhammad ne duk wani shehu da wani wali da wani malami a karkafe shi sai a je zuwa ga annabi Muhammad daga an yi haka to za a bauta wa Allah kuma bauta cikakkiya to amma shi dan ya rantse gaban Allah wallahi sai ya bata da mutane to shine matsalar ku ba shine Allah ce munibina ilayhi kuna masu ainihin miƙa ragama da al'amuran ku gabaki ɗaya idan zuwa ga Allah, wata kuhu ku tsorci Allah subhanahu wa ta'ala wa aqimus salata ku tsere sallah wa la takunu minal mushrikin kada ku zama daga cikin masu shirka minal ladina cikin waɗanda farraqu dinahum suka rarraba addinin su suka karkasa addinin su wa kanu shi'an suka zama to kungiya kungiya jama'a jama'a kullu hizbin kuma kowace jama'a bima ladayhim game da abin da ke gunsu na ilimi fari ko da cike alfahari insha Allah shi wa idza massanna sadurru da'u rabbahum munibina ilayhi thumma idza anaqahum minhu rahmah thumma idza أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا فيه يشركون wa idza massan nasa ayayin da durrun wani abu na cuta rashin lafiya kunci na rayuwa kare tattalin arziki massan nasa ya sa- ya shafi mutane to da rabbahum sai ka gansu suna kiran ubangijinsu munibina ilayhi suna mai da lamari gabaki ɗaya zuwa ga Allah thumma idza azaqahum minhu sa- sannan a yayin da Allah ya ɗanɗana musu rahmatan tausayi da jin kai daga gunsa to idza fariqun minhum sai kaga wasu jama'a daga cikin su bi rabbihim game da ubangijin su yushrikuna suna shirka ga Allah ha kai ba ga Qur'ani ke gamsa kaga mutum iya ta addu'a yana neman addu'a a gun malamai a taya mu addu'a kaza ne a gaban mu idan abin nan ya samu za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza sai Allah biya bukata shi kenan sai ga ya zaɓi 'yan tsubbu da matsiyatan masirta su ne malamansa sai ka ga ya bar hanya ta Allah ya bar hanya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kaga ɗabi'a ce ta wasu daga cikin mutane Allah ya buga misalin su kai wani ma sallama fasawa yake Allah ce li yakfuru domin su butulce bima atainahum gaba da abin da muka ba su Allah ce fatamatta'u ku dan gida jin daɗi kankane gidan duniya ne fa sawfa ta'lamuna da sanu za ku yi sani da Allah am anzalna alaihim Allah ya ce ko kuma mun saukar musu da sultanan wani littafi ne ko wani hujja ko dalili fa huwa yatakallamu wannan hujja ko wannan littafi yana magana ne bima kanu bihi yushrikun game da abinda suka kasance suna shirka ga Allah ko da hujja ne akai babu sai Allah ya
وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقلقون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآل ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك فأولئك هم المضعفون Allah ce wa idza adaqna nasa a yayin da muka dandana wa mutane rahmatan wani abu na rahma na yalwar dukiya ko lafiya ko zaman lafiya ko samun ƴaƴa to fariqu biha sai da suna cike da farin ciki game da wannan ni'ima Allah ce wa in tusibhum sayyi'a amma a yayin da wani abu mummuna na rashin lafiya ko kuncin rayuwa ko mutuwar ƴaƴa ko masoya ko karayar tattalin arziki ya same su bima qaddamat aydihim saboda abinda hannayensu ne suka gabatar duk abin da ya same ka a rayuwa na kunci ko damuwa ko matsala wallahi dai kanka ne kuma ma ka gode wa Allah idan Allah har yana jarraba ka da laifinka a gidan duniya idan Allah bai nuface ka da alkhairi ba da samun tsira to sai Allah ya tattara maka dukkan laifukanka dan ya kama ka da cikakkiyar hujja gobe kiyama Allah tsare mu da irin wannan shi ne Allah ce bima qaddamat aydihim saboda abinda hannayen su gabatar to idahum yaqnatun sai ka same suna ɗebe kauna game da rahmar Allah subhanahu wataala Allah ce awalam yarau shin baka gani ya kai annabi Muhammad annallaha lalle Allah yabsutur rizqa shike yalwata arzikin sa liman yasha'u ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa amma jarbawa ce wa ya kadiru kuma ya kuntata wanda ya ga dama ya zama to talaka ne babu komai a hannunsa shi ma ibtila'an jarabawa ce shi mai kuɗi Allah zai bashi kuɗi a ga shin ka taimakawa addinin Allah ka fitar da zakar da Allah ya wajabta maka shin ka yi wa ma'aifanka biyayya shin ka taimakawa ƴan uwanka to jarabawa ce ita dukiyar ma idan Allah ya baka kuma talaucin ma idan Allah ya jarabci mutum da shi to Allah zai jarraba ka shin zaka kai matsalolinka zuwa ga bayan Allah ko kuma a'a Allah zaka kwankwasa wa kowa wanda ya dora maka wannan jarrabawa ko kuma a'a zaka ringa tattara wawaye da sakar kauru daga cikin mutane kana gaya wa Allah magana ana dariya domin daga cikin bayan Allah akwai wanda zai zo tattara wawaye da jahilan da ba san girman Allah ba ya ringa cewa me muka yi Allah ya dora mana talauci mu dai mu rako mutane gidan duniyan nan wannan arzikin abun Allah ba akwai shi amma ya hana mu ana dariya wallahi halakakku sunan in ana neman halakakku lamba daya wanda suke huto na huto da wanda ya halicce su wallahi a nuna duk wanda ya dauko irin wannan magana ta shiga gurin wannan magana ta fada kanka saboda Allah subhanahu wataala shine mai cikakken mulki wanda kuma yake abin da ya ga dama a cikin halittunsa wani bai isa ya ce wa Allah ga yadda zaka yi ba kuma duk a inda Allah ya aje ka a matakayyar rayuwa wallahi akwai wata hikima sa ka sani ko baka sani ba da Allah yake nufa daga da ita amma a yayin da ka ɗauki wannan jarabawa a matsayin abin da za ka ringa hoto na hoto da Allah kana gaya wa Allah magana kana faɗin abin da ka dama kana zolayar Allah irin zolayar da ko aboki kake wa ita wallahi sai ransa ya ɓaci ka san akwai karancin sanin girman Allah a zukatan yawa yawan mu shi yasa kake ga dan adam yana shiga wani fadan tare da Allah to Allah sun tsara cewa awalam yaraw shin ba sa gani annallaha lalle Allah shine wanda ya busutur rizqa yake yalwata arziki liman ya sha'u ga wanda ya gadawa ya ga dama shi ma jarabawa ce a gare shi wa ya kadiru kuma ya kuntata wanda ya ga dama ya zama to baya da komai shi ma jarabawa ce a gare shi Allah ta kuma inna fi zalika lalle cikin yin haka la ayatin akwai ayoyi manya manya li qaumin yu'minun amma ga mutanen da suka sakankance suka yi imani samuwar Allah Allah ce fa'ati dal kurba ka baiwa dangi mafi kusanci fa'ati dal kurba ka baiwa makusanci haqqahu haƙƙinsa wal miskina da mai karamin ƙarfi wa ibn sabil da ɗan hanya to zalika yin haka khairun shine mafi alkhairi lil ladina yuriduna wajha Allah ga waɗanda suke neman fuskar Allah suke neman yardar da Allah wa ulaika waɗannan humul muflihun sune masu rabauta a ranar alkiyama Allah ce wa ma'ataitum abinda kuka bada min riban na daga ainihin riba liyarbu wa fi amwalin nasi domin ya dadu a cikin dukiyoyin mutane to fala yarbu inda Allah da dai wannan baya daduwa a gun Allah domin duk wanda ya sa riba a gabansa ko shi ya bada ko ya karba to ba zai taba rabauta a rayuwarsa ta duniya ko lahira ba amma wa ma'ataitum min zakatin abin da kuka bada na daga zakka ta dukiya na daga taimakawa bayan Allah turiduna waje Allah wanda kuke neman yardar da fuskar Allah to fa ulaika masu irin wannan humul mudhifuna sune masu dada dukiyoyinsu a gidan duniya da lahira kadiba ga wata hikima ta Allah masu ciyar da dukiyarsu akan hanya ta Allah dukiyarsu ta hida duwa kuma ta fi albarka amma duk masu riƙewa su yi kankamo sai Allah ya sanya musu asara da kariyar arziki da rashin albarka da rashin warin jinin jama'a da rashin dukkan alkhairi yanzu ka riba ga duk mutumin da yake da taimako in Allah ya bashi dukiya to jama'a sun fi son sa ba haka bane ba amma duk a yayin da ya zama to dukiya ta haka ce kai ma kana ma kanka kyashi sai ga karamin talaka na lamba ta ƙarshe iya gaya maka magana muguwar magana kuma ko kansa baya ciwo saboda ya san kudinka baya ciruwa ya san cewa duk irin baƙaƙen maganganun da ya zuba maka kawai daidai ne saboda baya tunanin a nan gaba ka ba shi amma in kana badawa wani ma in bai san gaba idan ya zo yana kokarin ci baka mutunci sai daga jimari kawai wani ya shiga wannan koda za a kai shi are shi ce yayi daidai a rihe shi ma saboda ya san alhaji zai dauki tukunya gidansa ai duk irin waɗannan ababen ya za a yi Allah ba ka kuɗi amma ka daga ɗaukar kasanci da wulaƙanci a cikin al'umma kaga yawa yawa masu kuɗi inda sun san alkhairi wajen ciyar da dukiya da taimakawa mutane wallahi ba za su yi ƙasa a gwiwa wajen taimakawa mutane kuma Allah ya sanya wa mutane sanka kana raye bayan mutuwa kuma Allah ya sanya maka farin jinin jama'a da kowa iya kuka na zuci akan cewa wani Allah ya ji kansa da gafa tare da cewa ko wani ko sisin ka bai taɓa samu a rayuwarsa ba sai Allah shi Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay'in subhanahu wa ta'ala عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته